bai shiga fatin a haka ba ki a baya in ba ka aikin ba shi shaƙi ne ka ko
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala ina ƙara taya mu farin ciki da ƴan uwa da wanda muke wannan masallaci mai tarin albarka na Hajj Abubakar Ali da wanda suke kallon mu a yanar gizo da wanda suke sauraron mu daga cikin gidaje taya mu murnan da Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ranta mana lokaci na sake halartar wannan darasi da muke saurara daga bakin Amira ta nisa'u sunna malama Zainab Aminu Halluru sakatariya ta Women in Da'awa coordinator ta Ihsan Zaka al Waqaf Amira ta mu'assasa ta katagun local government Ubangiji Allah ya saka da alkari Allah ya sa a mizani har kullum muna ta sauraron ababen da muke zuwa muke gyara ɗabi'unmu da tarbiyoyinmu da gyara mu'amalar mu tsakaninmu da Allah da mu mai nemi yarda shi kafin mu koma a gare shi da gyara zamantakewar aure da gyara tarbiyyar yara wanda shine addabi wannan zamani namu to Allah ya datar da mu ya sa mu nutsu mu ji daidai mu isa da sako daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'ad assalamu alaikum yaran albarka wajen ganawa da yan uwa mata da kuma fahimtar addini gwalgwadon abin da ya sauka gare mu muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ya kuma ba mu ikon faɗin abin da yake na daidai gwalgwadon mu. ya hane mu da tuntuɓan harce ko bayyana kuskure Allah ta'ala ya samu dace zan fara da jan kunnai game da abubuwa da suke faruwa mace ta fito karatu ko sauraron karatu don neman yardar Allah kuma wai a haka har a san wanda za ta sunkuya ta ɗauki takalmin wata jiya na ji an yi cikiyar waya ban ji an ce an samu ba na ji an yi cikiyar takalmi ban ji an ce an samu ba anya mata muna daukan gyaran nan kuwa duk abin da aka yi magana a kansa ya kamata a ce an sami gyara a kai sata a wannan watan idan da laifin satar takalmi wala Allah bai wuce kilo ɗaya ba yanzu kilo da wala Allah ya kai kilo goma mene zaki da takalmin baiwar Allah ki roƙa Allah ya baki mana to abin da zamu shine a cikin yan agaji ɗaya ta zauna a gurin da ya kamata a dinga fahimtar ɗaukar takalmin zamu yi ƙoƙari mu gano masu ɗaukan abin wani domin mu sa musu takunkumi tunda basu zo don su saurara ba su zo don su gyara al'amuransa ba su daina zuwa mana ba ma buƙatar waɗanda za su kawo mana wani abubuwa na shubuha ko na fasadi Allah ta'ala ya samu dace an ɗan bani wani bayani cewa wai a sake jan kunne akan zancen rena iyayen miji haba yan uwa in dai Allah kake nufi aka faɗa ba ni na faɗa ba shi yasa nace muku na fi so na karanta gwalgwadon fahimta ta na fassara ayar Allah ce kuma iya abin da zan iya shine mai faɗakarwa ya rage gare ki ya rage gare ta ta gyara ko kar ta gyara mun yi bayani game da wannan matsalar tun ranar litinin ko talata jiya muka sake maimaitawa bai kamata a ce mun kare a wannan bangaren ba sauran bangaren ma muna so mu taba kuma abin da baki shina bake wacce kika ce na yi magana akan bangaren iyayen miji da ake walakantawa masu laifi kowa ya gyara bangarensa ita ma uwar mijin akwai wata mai matsala ba mu taɓa wata ba saboda girmanta ita uwa uwa ce amma yanzu da kuka ce a zurfafa bari mu taɓa ɓangaren iyaye mata waɗanda su ne sirikai abun kunya za ka samu gida kishiyoyi biyu matan mutum ɗaya sai ki samu uwar mijin ta fi kyautata alaƙarta da ɗaya daga cikin matan waccar ɗayar ba ta damu da ita ba kai ko ‘ya'yanta ma kular da take ba wa'yanan jikokin ba ta ba wa'yancan jikokin wata kuma daga cikin ‘ya'ya mazaje guda biyu ne matar wane da matar wane matar wane tana da samun haɗin kai a gurin uwar mijinta ita waccar matar wane ba ta da shi wa'yanan dukokin muna samun su sai dai har kullum ni na fi gamsar da mata su yi haƙuri akan halin da suka samu kansu a gidan mijinsu uwa uwa ce ki kyautata mata gwalgwadon iyawarki yau da gobe Allah zai baki rinjaye a kanta matukar kina kyautata mata ba ramawa ake ba ba sakawa ake ba in ta min sai na mata a'a ita lallami ake binta da shi yana daga cikin misalai da sau da yawa nake jinjina wa malama joyariya za ku gadar sukanta yawanci misalai ne ko labarai ga mai hankali sai ya ɗauki darasi mai yawa daga cikin rayuwarta saboda abu ne wani wanda ya faru a kan kanta ta gani kuma ta iya magance shi da ƙarfin haƙurinta da jajircewarta tana ɗaya daga cikin matan da dangin miji ba sa son ta ga baki ɗaya tugu kala-kala ba wanda malama ba ta faɗa cikinsa ba a mata na zahiri a mata na baɗini a haɗe mata baki duk wani salo da za a jarrabe ta don ta yi zuciya ta bar musu gida ba ta ɗauke shi ta yi ba duk wani mataki na maslaha mataki na zaman lafiya yaya ake a samar da zaman lafiya tsakaninta da yayin mijinta tsakaninta da ƙannansa tsakaninta da uwa yau da gobe sai da juwariya ta mai da gidan nan ya dawo babu wanda suke gani da kima da mutunci sai ita mahaifiyarsa tana gadon mutuwa ba ta ce a nemo mata ‘ya'yanta ina ‘ya'yanta wane da wane an bato take ina juwariya saboda mi saboda annabi ya gaya mana zuciya tana son mai kyautata mata so ki iya kokarin ki kyautata wa uwar mijinki ki canja ra'ayinta da ƙaunarta zuwa gare ki ki kokari ki gane menene waccan take yi tafi fahimtar ta ke ma ki kokari ki sama wa kanki kuma duk ina jinjina mata a wani bangare na mata da suke bata suke tafiya su yi wasu abubuwan da su dace ba jore tana cikin wa'anda aka mata ikirarin cewa ba za ta taba aihuwa ba daga ƙarshe bayan ta gaji da tsangwama ta je asibiti aka yi binciken da ba ya dace da ita ran da likita ya tabbatar mata cewa kwata-kwata ne ai ba za ta samu haihuwa ba ta ce ta rantse da Allah ta san Allah shi ke ba da haihuwa ta san Allah mai saurarenta ne kuma insha Allah zai saurare ta ta ce billahi al'azim daga rannan ba ta ƙara kwanciya bacci ta wai manta da wannan dare da rana ta juya ta fuskanci ubangijinta akan neman haihuwa ba ta yi kwana arba'in ba sai da ta samu ciki bayan shekaru da da ta shafe babu labarin haihuwa so mata ku yi wa Allah na yaƙini ku yadda zai muku sakankancewa da Allah yana ba da damar karɓar addu'a. So, duk both side mu abin da muke so a sami gyara. Ke sirkar ce kike walakanta uwa? Ki gyara. Ita uwa ce take zaɓe a tsakaninku? Ta gyara. Ita uwa ce take hana ɗan ya yi abin da ya dace? Shi ma duk bai dace ba, fatan mu duka mu gudu tare, mu tsira tare. Allah ta'ala ya samu dace. za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda muka tsaya insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النسارى على شيء وقالت النسارى ليست اليهود على شيء وقالت النسارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bamu labarin Yahudawa. A Yahudawa da Nasarawa, kamar yadda dama jiya na ce muku ba wai haɗin kai ne da su ba, da muka samu labarin suna ikirarin wannan suna ce su ne kaɗai yayin aljanna, wannan ma suna faɗin ‘yan aljanna ba wai tare suka yi haɗin kai suka faɗi wannan furcin ba, Ƙur'ani ne ya haɗa ya bamu labari lokaci ɗaya. To a irin wannan zama na muƙabala da suke yi, sun zauna da annabi alaihi salatu wassalam ga yahudawa ga nasarawa suna ambatin cewa waccan dai kalma da suka ɗauka wa kansu su yahudi suka ce wa ƙalatul yahudi laisatin nasara ala shay'in yahuda suka ce ai nasarawa ba komai bane ma'ana addinin su ba yarjejje bane su suna nufin suna su addinin ne yardaje su ma nasarawa suka ce wa qalatin nasara laysatil yahuda ala shay su ma nasarawa suka ce wa yahudawa ai su ba komai bane domin me addinin su baya kan shari'a su su ne suke kan shari'a kowa bai sake wa dan uwansa cewa wai ya gamsu cewa shi yake da yake kan daidai ba bare kai mafarkin cewa za ka ban naka addinin ka koma wanda yake kan daidai kowa ya turje a kan nasa Allah ta'ala ya ce wa hum yatluna kitab alhali suna karanta littafi domin daga cikin littafin yahudu akwai bayanai da ya nuna cewa annabi Musa manzon Allah ne kenan sun karanta sun ƙi sauraro daga littafin nasarawa kenan shi ma kuma littafin yahudu an ba su labarin su ma wa'inan mutanen annabi isa gaskiya ne shine Allah ya ce alhali sun karanta sun san wannan labarin kowa ya san labarin dan uwansa a cikin littafinsa amma suna kafircewa suna taurin kan cewa ba su yadda da juna ba ba su gamsu ba ba su miƙa wuya sun amince da haka ba kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim sannan waɗanda ba su da shina kuma kamar haka su ma suke faɗi tun gabanin wannan wannan muƙabala ta su ma waɗancan waɗanda ba su da shina akan haka haka suke ikirarin cewa su suke kan dai wayanda aka ce musu la ya'lamun malama suka ce larabawan mutanen makka waɗanda su ba a saukar musu da kowane littafi ba yahudi suna da littafi nasara suna da littafi mutanen annabi musa ne da mutanen annabi isa larabawan makka kuma waɗanda aka yi wani zamani mai yawa ba a kawo kowane irin hukunci sun taso al'ummiyun ba su da shina ba su da shari'a babu wani abin da yake gudana da zai zo ya haska musu to su wa'ina su ma al'ummiyin din su ma suna ganin suna da abun faɗa cewa su ne suke kan daidai tunda kenan su sun zama addinin gargajiya suke su babu wata shari'a Allah ya ce fallahu ya hakumu bainahum yawmal qiyamah Allah subhanahu wata'ala ya ce zai yi hukunci a gare su ranar alkiyama wani gurin Allah ya ce wallahu yafsilu bainahum yawmal qiyama Allah zai bambance zai rarrabe a gane mai gaskiya ranar alkiyama fima kanu fihi yaktalifun a cikin wannan abin da suke jayayya wannan jayayyar da suke yi wannan ya ce shi ne wannan ma ya ce shi ne wannan ya ce ai kai ba kowa ba ne wannan ma ya ce kai ba kowa ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai yi hukunci a kayi a fito da gaskiya amma sai wani lokaci sai ranar alkiyama Allah ta'ala ya samu dace
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا كذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man azlamu mimman mana'a mimman mana'a masajidallahi an yustara fi hasmuhu Allah ya ce wane ne wanda ya fi zalunci bayan wanda ya hana a shiga ɗakin Allah a ambaci Allah wa ya fi wannan zalunci ma'ana wanda ya hana bautar Allah laifin hana bautar Allah Allah subhanahu wata'ala yana daukan sa yafi laifin kisan kai sannan bayan ya hana a ambaci Allah yace wa sa'afi karabihi yayi iya kokarin sa yaga yaya ma zai iya rusa wannan gurin bautar Allah subhanahu wata'ala yace ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin kai irin wayannan mutanen ba abin da ya cancanta a gare su sai a juya musu wannan manufar tasu su dawo suna jin su ma suna shakka ko tsoron shiga ɗakin Allah. Ma'ana gurin bautar da suka kora aka hana yin bautar, to su ma a dawo da su suna shakka ko fargaban shigan wannan ɗakin. Lahon bid duniya kizun a duniya suna da ƙasƙantacciyar rayuwa. Allah zai walakanta su tun daga nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim. kuma a lahira suna da azaba mai girma wa'annan mutanen da aka yi magana a kansu malama suka raba maganar guda biyu na farko akwai nasarawa lokacin da baitul maqdis yake hannun yahudu nasara sun yaƙe su akan me su ƙwaci mulkin wannan ɗakin suka samu wani bamajusa ya jagoranci yaƙin suka zo suka fatattaki masu yin bautar Allah a ciki irin tasu ta wancan zamanin suka hana kwata-kwata ai bautar Allah suka rufe ɗakin suka yi iya yunƙurin su ma na yaya za a yi su rushe gurin sai wasu malaman suka ce wannan ayar ta sauka ne saboda su wasu kuma suka ce a'a ba don su ba ne. Wannan aya ta sauka ne saboda mutanen lokacin da annabi alaihi salatu wassalam a shekara ta shida yayo gangami zai zo shi ina makka don yayi umra. Sulhul Hudaybiya ko da ya zo kafiran makka sai suka hana shi shiga ɗakin Allah ma'ana baitul haram ya samu yin ɗawafi ya sallah ya sa'ayi. sai suka hana shi shiga kwata-kwata ina jin wannan kisar din mun santa ko to wannan hana shi shiga cikin ɗakin Allah sai malama suka ce ai shi ma tamkar rusa ɗakin Allah ne idan makaranta ta zama an fasa ta ta zama makaranta wala Allah an mai ta shago ko an mai ta wani abu mai kama da haka shin an rushe makaranta ko kuma ba a rushe ba ai aikin karatun kan ina ya tashi a wannan gurin to malama sai suka ce a to su suna fahimtar da kafiran makka ake wanda suka hana annabi zuwa ya riski ɗakin Allah kuma sun kafa hujja da cewa ai ayar ƙarshe sai ta ce ya kamata sakayya da za a musu shine su ma ɗakin ya dawo musu suna jin tsoro ko barazana a lokacin da za su tunkare shi idan muka duba sai mu ga ai lokacin da Allah ta'ala ya ba wa annabi fawa an yi wani aikin hajjin da ya jagorantar da Sayyidina Aliyu da Sayyidina Abubakar. Ya ce su zo su jagoranci sahabbai a yi aikin hajji, amma annabi bai fito ba. Sai ya ba da saƙo ta bakin Sayyidina Aliyu, cewa daga yau wannan ranar da muka zo muka yi wannan aiki na umra to daga yau doka ne a gare ku mutanen makka su fa can arna masu ƙarfi na da da suka hana shi kwata-kwata ma shiga makka yanzu ƙarfin musulunci ya kai har ya zo ya ja kunnensu cewa kada a ƙara yin tsafi a baitul haram duk wani matsafi kada ya sake ya ƙara zuwa ya yi tsafi a baitul haram sannan akwai wanda suke zuwa su yi ɗawafi tsirara musulunci ya ce daga yau an sa musu layi kada a zo a yi ɗawafi tsirara daga sannan kun ga duk wanda zai fito bai isa yin tsiraici ba bayyana tsiraicinsa ba bai isa yin tsafi a gun ba saboda me yana jin tsoro an sa musu tsoro a zuciya ko ba a sa musu ba to wa'ansu malaman sai suka fi yadda da haka kan cewa ga nan sakamakon ya zo an tusa musu tsoro a ransu har ma ba sa iya fita su yi ibada irin wacce da suke yi wasu kuma dai sun tafi akan wancan saboda kalmar rusawa ta zo ai wa'ancan nasarawa su ne suka yunkurin rusa baitul maqdis to daga cikin falala ta qur'ani sai kaga aya ɗaya ta zo sai ta yi maka maganin waccar matsalar sai ta yi maka maganin wannan matsalar to wasu daga cikin malama suka ce a'a duka dalilan sun tafi da ayar kowanne za ka iya ɗauka a matsayin misali Allah ta'ala ya samu dace
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع أليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
walillahi al-mashriq wal maghrib ga Allah subhanahu wata'ala mulkin sammai mulkin mafudan rana da mafadace yake shine ya mallaki abin da yake tsakanin mafudan rana da mafadatta sannan ne Allah ta'ala ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk gun da aka juyar da ku to nan ne Allah ya yarda da shi nan ne Allah ya samar da ku ya kuma dorar da ku aka yi malama suka ce wannan magana ana yin ta ne dawa sai suka ce misalanta ya bambanta farkon musulunci ba ƙayyade ina za ka kalla kai sallah ba daga baya sai aka zo aka ce a kalli baitul maqdis daga baya sai aka ƙara cewa a kalli baitul haram za ku ga anan ma muna samun nasik da mansuk kenan ko Allah ne da ya yi hukunci a kalli baitul maqdis yanzu ya ce ya shafe ta wannan ayar a zawo a kalli baitul haram sannan ai duk gurin da ka juya Allah ta'ala shi yadda ka juya ko to aka ce duk gurin da aka juya mu ina aka ce mu juya mu juya Allah haka ya so haka ya yadda wasu kuma suka ce a'a ga wanda ya samu batan kai ko ka yi tafiya irin misali ka kasa gane gabar da yamma ai ana haka to aka ce duk gun da kai sallar Allah ya karba ya amince domin sahabbai sun fita wata tafiya sai kansu ya samu dimuwa wasu bangaren suka ce nan ne gabar wasu bangaren suka ce can ne gabar kowa yanda ya ji ya gamsu nan ne gabar a nan yayi sallarsa da suka da sai suka ba annabi alaihi salatu wassalam labari annabi bai ce kowa ya rama sallarsa ba domin me duk yanda ka fuskanta ai imanin a zuciya yake kuma ka san ka gamsu da Allah wala Allah kuskure ne ko rashin fahimta to Allah ya gamsu da gurin da har a yanzu kika je wani bakon guri kika diriri ce ina ne gabar sai kika ji zuciyarki ta baki nan ne gabar sai kika yi sallah to ko da bayan kin idar sallar sai wata yar garin ta zo ta ta kalle ki kina addu'a kin kalli nan a'a haka kika yi sallah ai haka ne gabar din to kar ki ce za ki rama kin riga kin yi Allah kuma ya riga ya karba sannan idan kina cikin sallar ne kuma sai matar gidan ta shigo wala Allah ko wata wanda dai za ta iya haska miki sai ta ce ayya ba nan bane gabar din can ne to kada ki yanke sallar nan ma kawai juya ki kalli gun da aka directing ɗinki kina cikin sallar zaki juya kuma sallar ki bata ɓaci ba shine fa aina ma tuwallu musamman wajhullah dukkan gurin da aka juya ku to haka Allah ya yadda inna allaha wasi'un alim Allah yalwatacce ne masani da wannan ayan ne wasu suke kafa hujja da cewa Allah yana ko'ina mulkin Allah ƙudurar Allah tana ko'ina amma shi gundarin kalmar Allah ɗin mukan ce mana yayi yana sama kuma har gobe tafiyar sunna ta tafi akan Allah yana sama haka ya faɗa ya daidaita akan al'arshi kuma hakan nan za ka yi amfani da shi amma buwayarsa mulkinsa isarsa tana nan ta game ko'ina domin na daga cikin isar Allah da buwayarsa da cewa ya game ko'ina tsuntsu da yake sama Allah ya san cinsa da shansa. Ƙwari da suke cikin ruwa, Allah ya san cinsu da shansu. Ku dubi mutanen ƙauye, akwai wani yankin da za ku fahimta wallahi ko gwamnati ba ta san da su ba, amma Allah ya san da zamansu. Wata ƙista mai tana da tsayi ina jin ba za ta iya zuwa a nan ba, amma dai na kwatanta wani abin don mu gane girman Allah da buwayarsa a gurguje wani bawan Allah yana tafiya sai kalli yar wata bukka sai ya shiga cikinta yana shiga sai ya samu wani bawan Allah shi kuma a kwance bai da hannu bai da kafa bai duka gaban jiki da ake iya tasrifin rayuwa da su bai da shi bai da ido amma kuma me yake da shi harci yana subhanallah Allah na gode maka da ni'imar harce da ka bar min dan bazan kasa ambatan ka ba subhanallah alhamdulillah ya kalle shi yace bawan Allah da me kake wa Allah godiya sai ce ina mai godiya da ya bar min harce na da zan ambace shi lalle Allah ya cika min ni'ima da nake da harcen da zan ambaci girman Allah. Sai ce, amma tun da Allah ya kawo ka, don Allah, kaɗan bijeji mana, akwai garinmu a can baya gu kaza, ina da wani yaro da shi ne hadimina, yakan zo ya nema min abin da zan ci, ya wanke ni, ya gyara min jiki, ya tsaftace ni, na yi ibada. yau kwana biyu bai zo ba yanda ka ganna haka nake kwance sai tashi ya fita neman wannan yaro tafiya ba ta yi nisa ba sai ya ga gawarsa kura sun cinye sai yan ƙasusuwa ya ce ya subhanallah me zan je in ce wannan bawan Allah wannan mutumin da dama yana cikin damuwa wa zai iya gaya masa wata damuwa ya shiga damuwa sosai can daga baya ya ƙarfin hali ya koma ya ce bawan Allah ka samu labarinsa sai ya ce masa kana da labarin annaba ayuba ya kawo masa kisar annaba ayuba dai duk mun shi na lokaci ba zai ba mu dama ba wanda kaza ya faru da shi jinya ta faru da shi iyali duk ya faffaɗa masa ya ce duk ina da labari ya ce bawan Allah gaya min kai tsaye me kake so ka gaya min ya ce wannan yaro naka na samu gawarsa kura ta cinye sai ya ƙara cewa alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka da ba zan bar wani daga cikin zuri'ata ba ina gudun ya saɓe ka bayan rayuwata ya Allah ina maka godiya da wannan ni'imar da kai mu shi bai fushi da Allah kenan a kowane hali ya samu kansa ko yar uwa ki yi tunani jiya nake kwatance da wanda kadai baki Allah ya sa mata sai ta ji cewa ta canza kanta bare wanda Allah ya sa masa makanta sai ka ji ai Allah ya kuntata maka ai Allah kai ya hakika wanda wani lokacin kuma sai ya zama kai din kai ne ka fi soyuwa a- tare da shi ya maka jarabawa ne don ya tabbatar maka soyayyar ai aljanna ba a shiganta sai da jarabawa wannan mutumin ya jagoran numfashi sai ya tafi sai ya mutu wannan matafi ya ce ya yi kuka ya yi kuka ya ce yaya zai yi me na san ma zan masa ne ni ni kaɗai yana haka sai ga wasu matafiya ya ba su labarin abin da yake ciki suka ce ya buɗe musu fuska- fuskarsa su gani sai suka ba shi labarin ai wani mutum ne mai tsoron Allah mai kaza irin ya guji magari ne daman dan san tsarko ya zo ya bautar Allah Allah ya jarrabe shi da abin da ya jarrabe shi suka taya shi suka yi masa sutura shi ya wuce gurin da zai je su ma suka wuce gurin da za su ci idan wannan bawan da yake can nisan duniya Allah bai manta shi ba kuma shi ma bai manta da Allah ba dan abin dubawa shine idan Allah ya maka irin wannan jarrabawar wallahi shagala ake sai a manta da girman Allah sai a bijire so ka gane Allah subhanahu wataala ya fi ƙarfin tunaninki da kwatancenki duk yanda kika hakaito Allah a cikin mulkinsa da isarsa wallahi ya fi ƙarfin haka saboda haka Allah duk abin da kike yi a tafin hannunsa kike Yahudawa suka ce me Uzairu binillah Uzairu dan Allah ne Nasarawa suka ce me Masihu binillah Masihu dan Allah ne Kai wayancan mutane ummiyun din nan su ma da aka ce mutanen Makka da basu da shari'a su ma ba su kyale ba suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah subhanahu wataala wannan kalmar ta yi muni ga Allah subhanahu wata'ala kuma an ce tana ɗaya daga cikin kalmar da Allah yake jajanta cewa bayinsa suna cutar da shi da ambatan cewa me yana da ɗa wasu sun ce yana da ‘ya'ya mata wai ya zubilla tsarki ya tabbata gare ka ya Allah lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Allah shi ya kansa kuma shi ya san irin mulkin da yake da shi ko ɗaukakar da yake da shi kai sai dai ka kwatanta wanda iliminka ko tunaninka ya zo maka da shi. Kuma zurfafa tunani a irin wannan ɓangaren ka dinga jin to kuma wai Allah ya kaza yana iya wasa da imaninka. ka yi iya abin da ka fahimta na daga ilimi wanda ka ji magabata sun faɗa ya sahihanta ka yadda da shi akan haka Allah mun yadda rayayye ne baya bacci baya gajiya yana nan a saman bakwai yana kuma kallon mu duk abin da kika aikata wallahi Allah yana kallon ki uwa za ta iya miki umarni ki yi kaza kar ki yadda ki kaza in kin fita kar ki sake ki shiga gidan suwanci in kika fita sai ki shiga bata kuma isa ta ce kin shiga ba dan me bata gani ba idan na ajiye abu kaza kada a sake a taba duk wanda ya taba zan mar kaza sai kuma su taba din kuma baki saki sai an taba din ba baki sani ba babu wanda ya isan ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala saboda haka wannan ma yana daga cikin isar mulkinsa ki gane Allah Allah ne Allah shi shi kadai ya keɓanta da wannan siffar yace ballahu ma fis samawati wal ard ba haka bane tsarki ya tabbata a gare shi ba haka bane ai shi abin da yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasai duka nasa ne ma'ana shi ba haifan kowa ya ba kowa nasa ne kowa bayinsa ne da mutum da aljan da mala'iku duka bayin Allah ne babu wani wanda yake da a gurinsa kullun lahu qanitun yace dukkan su masu kankan da kansu ne ga Allah subhanahu wataala wannan halittar da ya faɗa ma'ana dukkan halittar da Allah ya yi wallahi har tururuwa a cikin raminta har kiyashi a cikin raminsa yana wa Allah subhanahu wata'ala tasbihi na kadaita Allah subhanahu wata'ala bare mala'iku wanda dama tunda aka halitte su aikin su kenan tasbihi su kadaita Allah subhanahu wata'ala sabanin mu kuma mutane da ‘yan uwanmu aljanu, a cikinmu ne ake samun wannan fajircin, a cikinmu ne ake samun irin wa'inan maganganu da Allah yake kyamatansu. Kin san sarai aifanki aka yi, kafin a aifankin nan lalle da wani wanda yake tasirifin rayuwarki. Shi ya halitce ki tun farko, shi ya ƙage halittarki tun farko bai gani a gurin kowa ba. ki kare wa halittar ki kallo yar uwa ki ga da a ce an dauki kanki an mai da shi madadin kafarki zaki rayu akan haka a dauki kafarki a mai da ita yanda hannu yake zai yiwu Allah ya kyautata halittar dan adam duk gurin da aka ajiye miki wani abu na gabobin jikinki sai ki ga dama haka ya dace inda an saba aka dauke shi aka ajiye a wani gurin wallahi sai ki ga bai yi ba saboda haka daman Allah ya iya abinsa kuma ba a hannun wani ya gani ba duk wani mai kirkira daga gurin wani ya gani shi ma ya kirkira amma Allah shi ne ya samar da halittarsa ba tare da ya gani a kowa ba ya halicci dabbobi da irin siffarsu wasu suna tafiya da kafa biyu wasu suna jan cikinsu wasu suna tafiya da ƙafa hudu wasu suna tafiya da fuka-fuki duk daga cikin irin mulkinsa da kuma iya ƙagar halittarsa tun daga farko in ke aka cewa ki bambance tsakanin dabbobi wanne ne ya kamata ki masa ƙafa hudu wanne ne za ki masa ƙafa biyu wanne ne za ki bashi ya ja ciki ba ki san ta ina za ki fara ba na daga cikin isar mulkin Allah ƙagan halitta ya kuma yi ta kuma ta yi daidai da yadda aka samar da ita. Subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, wannan wanda yake yin abu ba kwaikwayo. Ya halitta sama, ya shimfiɗa ta, ga dai masallaci, ki ƙare masa faɗin shi, yanzu an ce ki taka da ƙafar kikin san yawansa, za ki iya takawa. amma ba zai taba tsayawa ba sai an ajiye masa irin wa'inan gwafar sai an mar katanga sai ya halitta sama ya shimfiɗa ta ba ki kalli wani abin da ya tare ta ba tsawar iya ganinki shiga mota ki ta tafiya in kin ga dama har rayuwarki ta ƙare kina kan hanya ba za ki taba iso gurin da gufa take da gufa ba an kange sama wannan na daga cikin ƙudurar ubangiji kuma na daga cikin abubuwan da Allah yake so ka kalla su maka wa'azi. Kalli kogi. Haka kawai garuruwan da suke da kogi yana da kyau ko mazauna ko ma'abota gurin su karewa gurin kallo. Su san Allah ya isa da haka, shi fa kogin nan yana da lokacin zuwansa, yana da lokacin janyewarsa, amma ni yana tabbatuwa ne a iya gurin da aka ajiye shi duk garin da daman tun farko bai da kogi wallahi ba a taba samar da kogi a gurin ba duk sanda kuke wa ruwa sai dai ku yi dam ko amma dai kogi na Allah ba zai zo gurin da ba a yanka masa ba to na daga cikin mulkin sa dama ya samar da tsandauri ya samar da duwatsu ya samar da ƙasa ya samar da ruwa a wani bangaren tsarki ya tabbata ga Allah ana so mumuni lokaci bayan lokaci ya saka halittun Allah a tunaninsa suna ƙara dawo da kai cikin tunaninka na me na shirya Allah ta'ala ya samu dace
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar mana abubuwan da muke faɗa. Yace shi Allah shi ne ya ƙage halitta tun daga farkonta. Badi samawati wal ard shi ne maƙagin sammai da ƙasai. Yanzu nake bayani. Ƙagan halittar sama da ta ƙasa. Wallahi abu ne mai matuƙar mahimmanci mutum ya sa shi a tunaninsa ya dawo da ke hayyacinki ki gane Allah Allah ne. Don Allah ƙaddara yanzu in aka cire ƙasar nan, ina za mu taka. A ce dai an naɗe ta, ga shi kuma cikin mulkin Allah an ce za a naɗe ta a shimfiɗa sabuwa bayan mun shuɗe ko? In ban da mulkin Allah, gaya mu in an naɗe ƙasa mai za a samu a gurin. Ya za a ya tsaya har a shimfiɗa wata. Wannan yana daga cikin mulkinsa. da iya tasrifin al'amura. Ya ce kuma idan ya so yin abun ba komai yake ba, illa ya ce kun fayakun. Kawai ya ce abin ya kasance kuma sai ya kasance. Wannan yana daga cikin abubuwan dubawa. kuma yana daga cikin abubuwan da za su baki damar ƙarfafa imaninki da yadda da Allah subhanahu wa ta'ala.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
وقال الذين لا يؤمن- أم، لا يؤمنون آه، لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية kafiran makka al'ummiyun wayannan wanda suka zauna da annabi alaihi salatu wassalam suka yi ta azabtar da shi sai suka ce masa idan har Allah yana so mu yi imani me yasa shi da kansa bai mana magana ya ce mu yi imani ba ko kuma ya zo mana da wani wata aya irin na sauran annabawa misali kamar aya ta taguwar annabi salihu ko ko ayoyi kamar misali wanda muka karanta na annabi musa ko dai irin wa'inan abin da za su gani ƙwarai kwatan su sai su ga idan ba a yi musu haka ba to ai su ba su gansu cewa shi wanda yake gaya musu wannan saƙon ma annabi ba ne in Allah yana so su yi imani to haka ya kamata a yi musu kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kamar haka ne wasu mutanen irinsu kafin wannan lokacin su ma suka faɗi irin haka ma'ana kakanninsu da iyayensu ai dama can su ma sun faɗi irin wa'inan kalmomin Allah ce ta sha bahad qulubuhum zukatansu sun yi kamanceceniya da juna saboda me ga maganganunsu ma ai irin na juna ne ko to dama ƴan uwan juna ne kuma suna nan akan aƙidar haka muka tashi muka gani domin duk wani wanda ba zai shiryu ba zaki ga duk gaskiyar da aka gaya masa sai ce shi ba haka ya tashi ga iyayensa da kakanu suna aikatawa ba mu a gidanmu ba a yin kaza ba a yin kaza har yanzu akwai masu irin wannan canfa-canfan mu gidanmu ba ma cin nama akuya in mun ci kaza muke yi ƙofar gidanmu ba a yin kaza har yanzu da masu irin wannan wanda nama akuya ina jin an ce ba naman da annabi ya fi so irin nama akuya to ke sunna ce sai kika ce ke kuma ai in kin ci ma har kuraje yake saki ai mu duk gidanmu daga mun ci nama akuya zai feso mana da kaza wannan duk belief ne fa yadda da wasu abubuwa ne wanda su suke janyo irin maganganu da muka yi ta yi na baya duk abin da ka tamfa ka yadda da shi da gangan Allah yake miki talala sai ki ga da gaske hakan ne yake faruwa sai ki ƙara tsoruta da yin hakan kuma imanin ki yana ta rawa kenan so ba wani abin da in dai ba shari'a ne kika karanta a littafi ko aka ce miki hadisi ne ba kika karanta ko kika tabbatar wanda ya gaya miki ya karanta ba a kaza ba a kaza ranar kaza akwai wasu ranaku ma da ranar mene larab da kuma da Allah ta damu irin duk wa'annan abubuwan wallahi canfi ne to ɗan uwa mu yi kokari mu gyara duk abin da aka ce ba shari'a ce daga Allah subhanahu wata'ala ba yi kokari ki gyara yi kokari ki daina kullum mu dinga taya kanmu addu'a Allah ya datar da mu ya dora mu kan siratal mustaqim abin da duk kake yi kake ganin daidai kake yi to ka roki Allah Allah ya sa kana yin daidai din in kuskure ne Allah ya ganar da kai ka kauce ka dawo kan hanya madaidaiciya na daga cikin addu'ar da wani malami yake a cikin ƙarshen karatunsa kullum ta nemin daɗi Allah ka ganar da mu gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta don ko kin gane wallahi sai ya baki iko ba ga Yahudawa ba mun faɗa sun karanta sun gane amma ba za su dawo ba yace Allah ka ba mu ikon gane ƙarya ƙarya ce ka ba mu kuma ikon guje mata ƴan uwa duka wannan kalmar ya kamata mu ma mu koye ta kar ki dage akan wani abin da baki da wata hujja ki rayu akan haka har ki mutu akan haka kullun ka dinga roƙon Allah ya datar da kai Allah ya ce kad bayyana kad bayyana al-ayati liqaumin yu'minun yuqinun Allah ya ce ai mun bujiro da ayoyin amma ga suwaye waɗanda za su gane yace ga masu takawa kadai mai tsoron Allah yanda aka karanta miki wa'inan bayanai dan an ce miki Allah ya ce kaza aikin gamsu Allah ne ya faɗa duk daga cikin littattafan nan da muke faɗa zabura attaura injila wani ma daga cikin mu ina jin bai taba ganin ko bangon littafin ba amma kin gamsu akwai shi kin yadda kuma da gaske akwai din an irga mana annabawa ga su nan masha Allah amma kin gamsu an yi sa an yi zamanin su shudewa yi ina ga annabawan nan kamar ko dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu in ban manta ba kin yadda kin san an yi su mursalai fa ɗari uku da goma sha uku min yadda dubban ma haukin kowanne aka zo aka gaya mana ulul azmi kai duk kowanne bu mu ji a ranmu mun yi ɗar mun gamsu cewa da akwai su kuma zuwan annabi alaihi salatu wassalam ƙara tabbatar da hakan yayi yanzu su ne suke shakka wannan ya ce ya yadda da wani amma shi duk ya yadda da su ya san an yi su wasu ma ya gana da su lokacin da ya isra'i da miraji to haka ake so mumini ya zama duk abin da aka faɗa mishi daga Allah kawai ya ji cewa hakan ya faru kai dai me ka tabbatar ayar Allah ne ko hadisin Annabi alaihi salatu wassalam kar ya zama magana ce irin ta kakarki magana ce irin ta babar mu haka kuka tashi kuka ga ana yi shin shari'a ta dauka in babarki makaranciya ne karantawa take ta aiki da abun sai ki dora akai domin iyayenmu da kakanninmu na baya suna da tarbiyya suna kuma da ƙoƙarin ɗaura yara akan tarbiyya amma in kun fahimta ba su da zurfin ilimi kuma amma duk abin da za su yi nan fa suna yin sa kan daidai yanzu duk kakar kirki jika ya zauna a gabanta zai ci abinci za ka ga idanta akan wani hannu ya saka a cikin kwano sabanin 'yan matanmu masu aifuwa ɗaya biyu wallahi haka yake bahago ne sai ki bashi ya tashi bahago ko za ki ga suna ana cin abincin sun zuba ido wani irin cin abincin yaro yake yi yana ɗaukar loma dadan bakinsa kuma sai ya cinye wata ya kai wata in baya haka sai kiga yaro ya dadumo loma kaka ta ce mayar ka zuba mayar ka zuba kuma wallahi hadisin annabi ne daga saka hannun daman daga ci akai akai din nan daga cin gaban wani haki ga wani yaron haka zai jagula saman abinci sai yanda ya daga dama ya loma ke uwa kina kallo amma da kakar za ta zo wulgawa za ta yi masa tsawa yanzu ke da kika je kika yi haddar Qur'ani kika sauke ke ce akan dare ko ita da bacci da izu biyu saboda haka nan mata mu yi kokari karatun da muke mu saka shi a cikin jadawalin rayuwar mu ina jin a yan takin nan na shiga mabambantan makaranta da iya matan aure zalla suka yi haddar Qur'ani in na ce zan kiyasta a ƙaramin kari ina jin muna da mata a ce a takaita a ce guda ɗari sun haddace ƙur'ani sittin dandi amma kullum tarbiyyar yaranmu ba ta canja ba ɗan uwa mata ina muka je da ƙur'ani ai shi ƙur'ani kan canja ka yake yi a ganshi a jikinka a ganshi a kamarka maganarka a san ta makaranci ne kai wallahi daidai da tafiya ta makaranci daban take da tafiya ta sauran mata kai ni tafiyar da Allah ya yaba ta ba har an bata ta yi a cikin Qur'ani ba lokacin da wannan matar da aka aura wa Annabi Musa ta zo kiransa Allah bai ambata wannan tafiyar ba yace tana tafiya irin tafiya ta kunya muku babu ruwanmu in kika kalli mata suna tafiya sai su baki tausayi su baki kunya in kika kalle su suna sauti su ya su su biyu ko su uku amma suna magana ke da kike cikin gida zaki iya bada labarin abin da suke fada wallahi duk ba tarbiyar mata na gari bane mace ta gar muryarta idan a gida take ba za a ji ta a waje ba in a waje take ko na gida ba zai ji ta ba so wannan dai yana daga cikin abin da ya kamata kin yi karatu a ganshi a kar ba zai wai ki ce wa aini na dade da saukewa aini yanzu sauka ta kaza muke ma amma kuma kullun ke ne fada da makota ke ne ruge-rugen ashar a yaro ina qur'anin so yan uwa mata mu yi kokari mu canja irin waɗannan ɗabi'un don me mu inganta rayuwarmu mu inganta rayuwar 'ya'yanmu mu kyautata zamantakewarmu an wuce gurin faɗa da makociya an wuce gurin gaba da makwabciya gaba da kishin balbali gaba da kishiya wallahi duk an wuce idan mace ta wanke zuciyarta ta ɗauki komai ba komai ba wallahi ta fi zama ma lafiya amma kin dan kware a ranki kina damuwa da damuwar da ita bata ma tuna ba ke dama kuma ke zai cutar dan uwa mata in damuwa ta dame ki kuma ga Allah subhanahu wataala musamman wannan wata mai daraja kullum muna faɗan kalmomi masu tsadan nan ki saka istighfari a cikin jadawalin rayuwarki na kullum kina shara kina kayanki kina wanke wanke kina kayanki in harcenki ya saba da istighfari wallahi ba zai taba yin ashar ba ba zai taba yin ƙarya ba kiwa annabi salati Gwalgwadon abin da kika shina ki tilawar haddarki. Ko iya alantar kaifa ne zuwa nasi, ‘yar uwa ita maimaitawa. Kada ki sake kai ban da labari, kai in ta ɗauro ma ke shi kenan kowace mata ta gama wanke-wankenta gidanki za a zo a yi daba. Ai ta hira ana kwal- kuma dole hira in kun gane mata dole sai an ɗauko zancen wani. Kuna azumin ku kuna cin nama. Naman mutum. so wayannan da abubuwan da ya kamata mu guje musu ne mu kiyaye su don me don kwaɗayin haɗuwa da Allah lami lafiya kasancewar mutuwan nan baki san ran albabi sun mutu a ga ɗauko ko shekarar jiya an ce wata yarinya ita ma ta mutu ina koran azumi na biyu ne yaro ɗaya rasu washe gari ɗaya ita ma ta rasu do ita dai an ce ta haifu don haka nan dai take tana zuwa ta koma ta je ta yi lattar jiya ranar da yaron ya rasu ta dawo ita ma aka wayi gari ta rasu kuma ita ma wannan ta shekaran jiya haka ake faɗa kawai mutuwa kamar an zare a tsakanin jama'a babu jinya babu komai kai ko nan mu ma a hisba an yi wani dattijo wannan takaddun da muke ta karɓa na cika wa gajiyayyu fam wallahi hajjigawa ya je karɓowa nasa wannan wallahi ya rasu ya je ya karɓo kusa auke suka hana shi ne ma ya dawo ya buɗe fcmb ya kawo duk wani ƙoƙari wai da zai kawo takardunsa a yi masa cike-cike kana yi taiwa rayuwa tattali da shiri ashe ta ƙare maka ran alhamis da shi aka sha ruwa har dare suka kai suna nan a ofis ɗin wallahi kafin wayewar gari ai daren ma kai ai daren ma su aka ce musu ya rasu gaba ɗaya ma'aikata ko wasu irin wani irin mutuwa kuma suka zo suka same shi Allah dai ya sa ya koma gidansa amma a zaune babu tunanin wai wani abu ya faru da shi ciwon kai ko ciwon jiki ko kawai an zara ransa yana zaune bai sani ba yar uwa ke ma kika san wace zaki yi? ba zaki mata shiri ba kina tunanin kwankwasa miki kofa za ta yi ta ce miki gobe zan zo in kin san kin aike ta dan Allah ba ta kudin nafef ba ba a hatsari a nafef bane amma ya fi takaituwa kuma ko an yi hatsarin ba irin faduwa na da rayuwarta ba ita mace kullun an fi so a same ta a cikin sutura ta arziki a cikin mutunci ko da ta sa hijabi idan hatsari ya zo shi wannan hijabin lokaci ɗaya ne iska take wurga shi ya zama mata muna shiga ta mutunci shi yasa nake ba mata shawarar saka wando ta ciki kafin ki daura zani ko ki sa skirt ki saka wando ta ciki wallahi duk abin da ya same ki za a same ki a kama cikin mutuncin ki kuma don Allah duk sanda za a fita ayi addu'a in yara za su fita ku ce musu su yi addu'a duka abin da zai zo musu zai zo musu da sauki Allah ta'ala ya bamu jaraba da zamu iya dauka Allah ya takaita mana fitintunu na rayuwa aya ta karshe mai take cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa naziran Allah ta'ala ya ce mu mun aiko ka daga sako na gaskiya shine qur'ani ko yace bashiran wa naziran me yin albishir ne ga waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a. Naziran kuma mai yin gargaɗi ne ga waɗanda suka saba Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙur'ani ya ba mu albishir cewa, duk wanda ya ba Allah, sakamakonsa ina ne? Jannatin tajirimin ta ta hal'anahar, haka ne ko ba haka ba? Albishir ne ko ba albishir ba ne? Ba zai ba ki kuzari ki wa Allah ɗa'a ba? Ki bi shi sau da ƙafa sai ya ce kuma naziran sannan gargaɗi gawa ga waɗanda suka bijire me Allah ya ce wanda suka bijire ina za su tafi nara jahannam khalidi na fiha wannan ba abin tsoratarwa ba ne to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon masa biyayya yace wala tusaluna wala tusaluna an asha wala tusal an ashabul jahim sannan ka zo da gaskiya ka bayyana wanda ya bi ka ya shiriya an masa alkawarin sakamako sakamako mai kyau wanda ya bijire maka ya kauce hanya zai ɗanɗani azabar wutar jahannama kuma kai ɗin da ka kawo wannan saƙon ba fa za a tambaye ka game da yaya aka yi wane ya shiga wuta ba ma'ana Allah ya yi shaida ga annabi alaihi salatu wasalam cewa ya isar da saƙo shi wannan mutumin shi ne ya yi wa kansa abin da ya yi wa kansa wala Allah ya shirya wala Allah ya bijire Allah ta'ala ya ba mu amsar mu a tafin hannunmu in kin bi Allah ki shiga aljanna kin ki bin Allah ki shiga wuta kuma annabi bai da matsala da ke dan kin shiga wuta domin me an ankarar da ke tun kafin wannan lokacin ki bi Allah ki masa da'a ki guji yin abin da Allah ya hana baki ji ba to in kin shiga wutar jahannama kada ki blamin kowa wannan shine sako na ƙarshe da Allah subhanahu wata'ala ya bamu fatan mu Allah ta'ala ya sa muna nan akan daidai muna yin abin da ya dace muna ƙoƙarin kiyaye abubuwan da su dace ba muna yi wa kanmu kuma addu'a kuma yin addu'a mu yi ta da yaƙini muna masu jin cewa za a karɓa mana kada ka yi addu'a kana shakka kana kokonto ka yi addu'a kana gamsuwa cewa Allah Allah ne ka tabbata zai maka abin da ya yi alkawari. Allah ta'ala ya samu dace. Wasu ba na kallahu mawabi hamdika, astagfirka wa atubi ilai.
Allah ya saka wa malama da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa a mizanin hasanat. Yan uwa mun ji kalaman Allah subhanahu wa ta'ala da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fassara mana su al'amarin ya zama sai da mace ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kusan duk ababen da aka karanto din nan ababen ne wanda idan muka duba su gaba daya matakar ba shiri mun dena ba wallahi duka za mu halaka sai da farin ciki guda daya da har yanzu muna da sauran rayuwa to za mu iya gyarawa matukar mun ji tsoron Allah ku duba ku ji irin karatun da malama ta mana ni yanzu wannan kusan magana na kusan ƙarshe ma na rasuwar wannan babu na zukon gaba ɗaya duk sai ɗaga min hankali ba kwa ji a ranar da na je ni hisba zan ajiye amira a saƙo wallahi a bakin ƙofar ina fitowa sai na ce musu baba ina kwanan ku shi ya ce min lafiya ina gajiya Allah ya miki albarka sai na ji zuciya ina so na musu ɗan wani ihsani to dubu biyu ne a wajena sai na ce ɗari biyar su biyu sun yi musu kaɗan da didai sai na ce wayanda za mu hauna kai da su kuma ni ce babba ne ya kamata na biya kuɗin na kan da za mu je GR gidan rasuwa a nan dai shi ɗan bai banne na yi batun da wancan ƙila suna da kuɗin su wallahi bai banne na wani ba amma kamar wanda aka zabar da shi Allah ya mishi albarka sai na ce sai in tuno Amira ce Allah sarki ba bana Amira ya je can ya je can ya je FCMB na ce to saboda kin yi magana ne kuma sun gaba ba tsanfo ne ashe shi zai cika abin ne ba zai mu da al'amarin da zai zo a cikin abin ba wa'adin sa ya riga da yayi kin ga dube sani ba dukkan mu haka kuma za ta zo ta same mu mutuwan nan ba ka tacan ba mu san lokacin ta ba a yanzu ka wannan majalisi da muke ciki idan ana akwai wanda aka rubuta musu tafiyan haka za a tashi sai a ga wata ta kashin gidi ta kasa tashi kwana ya kare to yan uwa idan ba mu gyara ba ta ina za mu je mu game da Allah ta ina za mu game da Allah tunda ba ba mu da wata hujja tunda an gaya mana gaskiya uwa mu koma ga Allah ta'ala mu nemi yardarsa mu ta yawanta istighfari tunda Allah ya ce zai iya gafarta mana dukkanin abin da muka yi tsakanin shi da shi tsakanin kai da wani ne Allah ba zai gafarta mu amma na matukar zaka koma da shi ga Allah kai kuma tuba irin tuban da ya cancanta ba tuban da idan yau kai istighfari gobe ka koma ka tsaya ba dan muna yi yau zaki ce yau nayi alƙawarin Allah da zan ci gaba da ladabi da biyayya a mu'amalar gidan aure nayi alƙawari zan zauna da makota na lafiya da kishiya da uwar miji da yan anguwa a kwana bi kawai sai ki ji ta ballatse nan can da Amira ne kina wucewa kina jin wata wala tana karma a shariya a makociyar ta kuwa kishiyarta saboda saboda an taɓa mata yaro idan abokiyar zama ce za ki iya mutuwa ki bacce da 'ya'yan nan kuma dole za ta zauna da su tunda gidan mahaifinsu ne ba za ki tafi da su ba gaskiya 'yan uwa mu gyara mu'amalar mu wallahi mu gyara mu'amalar mu wannan kadai ya ishe mu wallahi ka ji duk jikinka ya haɗe maka ka rasa ma ya zaka da rayuwarka saboda baka san san da ranka zai fita baka san da wani yanayi zaka koma ga muga Allah ta'ala ba amma idan ka zama mutumin kirki kana aikata alkhairi Allah ya sa kwananka ya kare a daidai gabar da kake aikata dama sabanka kenan alhamdulillah ka samu yardar Allah ka dace amma kana tunanin guda sai na gama kaza ko kuma idan Ramadan ta shigo sai na musulunta in daina duk abubuwan da nake munana amma ana yin sallah daga ranar sallah sai abin tsali a ci gaba da yi kin ga kenan kana kusantar Allah na wata guda ɗaya kake a shekara dan da diyar da muke duka ƴaƴayenmu da muka tashi muka haife su haka su ma za su yi ga zunubin kanmu da muka aikata ga zunubin da za a ba mu kamar shugaban da muka koyawa yan uwa mu koma ga Allah ta'ala mi haƙuri rayuwar nan ba ta da tabbas yara ku gani sun zo makaranta kwanan su sai ya kare wa'adin su ya riga da iya ba su sani ba su a zauna kai ka kusa da su ba za ka je makaranta ba a dubbin da kuma kwanan ka ya kare a dubbin da aka rubuta maka a nan za a zare makaranka dole sai ka ji ka ta Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuran ubangiji yayi wa rayuwar mu albarka Allah shirya mana zuri'ar mu baki daya ga ta tambaya malama guda daya wannan take cewa Allah ya sa malama ta yi so lafiya eh me sunansa ya halatta mai azumi ta shafa man lebe? ta saka kwalli ta shafa man lebe mai azumi ya halatta da yi idan ta saka kuma ya karye ko kuwa
to abinda kika ji daman ke ma kina shakka kusan bai inganta sai kin yi shi ba kusan daga kwalli daga man lebe duk ado ne aiko azumin nan ba wai a hayanan irin gabaki ɗayan an fara kwana talatin ɗin aka hana ki komai ba. Dama da ado ana yin sa ne don miji, don me ki kwantar masa da hankali ki gamsar da shi. To dama kuma sai yanzu aka yanke wata alaƙa da za ta nuna irin wannan yanayin da rana. Dama adam bai zama dole ba a gare ki ai. In kin san kina shakka saboda kwalli in an saka shi wani zaki ga har ta wuyan kin kin yi kaki sai kin gan shi. ga faɗa na maluma ba haramun ba ne amma ni ban ji na gamsu ba abinda duk kika ji irin biki gamsu ba ki bar shi mana gaba ɗaya saboda maluma sun ce za ka duk wani abin da ba abinci ba ne ba za ki ci shi ki ƙoshi ba ba za ki ci shi ya rage miki yunwa ba yinsa ba laifi ba ne don suka kawo misali har allura za a iya yi sai dai suka ce amma allurar ta zama dama ba wani nau'in abinci ne aka saka a sirinji aka sami ki ba magani ne na malaria kike yi magani ne na typhoid kike yi biki cika dose ɗinki ba ki je ki karba allurar ki wasu suka ce har maganin ciwon ido zaki iya diga akin sake nan zaki sa kwalli to amma ni abin da biki jikin gamsu ba tunda ba gaba ɗaya bane iya wannan dan ki kyautata azumin naki ki yi shi cikakke ni na ganin baranta da haka kamar wannan yanayin waiza da take busar da kaman fata da gaske fatar baki tana bushewa to sai ki san kuma irin sakawan da zaki yi ba irin yadda kike sakawa laba-laba yana nan daga an ganki an ga na shakba ki saka gwalgwadon yadda bukatar bushewar fatar bakin naki take bukata gara idan ya ƙara bushe ki saka ƙara ɗan kaɗan don in ka masa wannan sakawa irin ya laba-laban nan har ƙanshinsa kina ji a cikin bakinki ki za ki haɗe ko ba ki haɗe ba duk wanda ta saka man leɓe irin ya isa bakinta sosai wanda daga kin ganta kin san ta saka to ta kiyaye za ta ji ƙanshinsa da maikonsa a cikin bakinta to kun ga wannan za a iya samun matsala kenan amma don ki lakaci mai haka ki dan shafa saboda wannan bushewar da suke yi ba zai karya miki azumin ki ba wallahu ta'ala alam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين